الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء سورة العراف مكية وهي مئتان وست آيات وقال في السماء سورة الأعراف وأن سورة yake an ambaci sistar a ara wanda yadda zai zo nan gaba malamai da yawa sun ce a ara wani kadarko ne da ke tsakanin wuta da aljanna to ita wannan surar an faɗi sistar a ara dinnan an saukar da ita a makka an ce akwai wasu ayoyi guda takwas ko guda biyar wanda su ba a makka aka saukar da su ba za su daga wasu alfin anin karyatun da ke kanar tsari rata labari sun ji a daina sassafi ya sa ta yin kekalu ga kuma su malaman da suka ce su waɗannan ba a makka aka saukar da su ba ita dai wannan sura tana da ayoyi ɗari biyar ɗari biyu da biyar ɗari biyu da biyar wato a sauran masalifai amma na kofa ɗari biyu da shida saboda su suna lissafa alif lamim fa a matsayin aya sauran masalifan duk wannan ba aya ba ce to
بسم الله الرحمن الرحيم to ita wannan surar ta dace da surar da ta dace da ta gabata dangane da cewa a dukkanin su an ambaci kissar annabawa a wadda ta gabata an faɗi kissar annaba a annabi ibrahim ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam wanda aka dora kissar wasu a cikin annabawan allah a kai wanda a nan kadai aka ambaci annabawa har guda goma sha takwas tare da shi annabi ibrahim ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam ya wani sura ma sai zamo an kawo dukkan annabawa da tafsiri fiye da wanda ya gabata an kawo dukkan wasu a cikin annabawa da tafsiri fiye da wanda ya gabata sannan kuma yadda sura da ta gabata take bayani akan wato sanin Allah da farkon halitta da kuma makomar halitta to ita ba wannan sura sai zama tana bayani akan haka an yi bayani akan farkon halitta yadda aka halitta annabi adam an bayani akan makoma an yi bayani akan ma'auni na aiki da sauransu to shi yasa da ya zama tsakanin surar da ta gane suratul al'ani da kuma ita wannan surar suratul arafi akwai dangogin kama da dama ita dai wannan surar ta fara kamar haka bismillahir rahmanir rahim alif lam mim Mm. To, alif lam mim fa Allahu alim muradihim Allah ne san abin da yake nufi da waɗannan ayoyin harufa guda hudu da alif da lami da mimi da sadi wanda aka buɗe wannan sura mai girma da su wannan wannan sura ɗaya ce daga cikin surori guda 29 wanda aka fare su da irin wannan haza kitabu akwai fasarori da yawa akan wannan amma dai wanda ta fi kubuta wadda ta fi sawaba ita ce wannan wadda mufassiru din ya tafi a kai cewa a ce Allahu alam bi muradi Allah ne ya san abin da yake nufi da haka haza kitab wannan littafi ne unzila ilayka da aka saukar gare ka ya Muhammad ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam an saukar ma da littafi babba wanda gaba ɗaya littattafai ba kamar sa littafin da yake ya fi kowane littafi shi yasa wannan tankirin da aka yi litta'azim tankirin da aka yi musnadu kitabu litta'azim fala kun bisa da kare dini shi yasa ya rasulullah kaka samu damuwa daga wannan qur'ani min tabligihi daga isar da shi an tukazzaba fi daga cewa ta yi ka isar da shi amma mutane su dawo suna karyata ka to kanka da mu da wannan karyata irin wannan annabawan da suka gabace ka sun gamu da haka sun isar da sabon Allah Allah ya aiko su da mu'jizozi amma tare da haka mutanen su suka karyata su shi yasa ba kai bane farau a wannan yanda a wata ara ke fada قل ما كنت بدعا من rusul نعم kul ma kuntu bid'an min rusul irin zarafin wannan littafi an saukar da shi ne zuwa gare ta rasulullah dan kai gargadi da shi kai bil inzari da shi wato dan ka gargadi bayan Allah da shi su gane matakar ba su za su yi aiki da abin da yake cikin qur'ani ba to suna cikin halaka sai za halitta gaba daya a cikin tsayawa a yi aiki da abin da yake cikin qur'ani shi yasa babban manufa da saukar da qur'ani dan ya zamo gargadi ga jama'a dan a lura da abin da ya kunsa a yi aiki da shi ba wai zarar karantawa ba ana bukata a karanta lalle ne a karanta qur'ani amma da karantawa bace muhimmin abin da yasa aka saukar da qur'ani irin yadda za a karanta qur'ani matakar ba za a yi aiki da shi ba to ai karatun ba a amfana ba ai karatun qur'ani na hakika shi ne wanda ya karanta qur'ani ya zama ya umartu da umarnin da qur'ani yake bashi ya bi duk tsarin da qur'ani yake bayarwa a wannan ne karanta qur'ani karantawa ta hakika a wanda kira idan ya zama tunatarwa ne shi qur'anin nan lil mu'minina ga wanda suke mu'mine wanda suke mu'mine qur'anin nan tunatarwa ce babba gare su ko shi mu'mine in da mu'mine ne na hakika ya karanta qur'ani to sai ya karu sai ya samu wani abu wanda zai zamo ya karu da shi wanda a baya ba shi da shi alamar mu'mina kenan shi yasa duk wanda mutum zai ga zai karanta qur'ani amma bai karu da komai ba to ya binciki imanin ya binciki imanin sa dan mu'mini ne na hakika to matakar ya karanta qur'ani ko an karanta qur'ani ya ji to zai zamo ya kara imani fa amma lazina amanu فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله آه وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا آه وقل كسيد المؤمنين لمؤمنين جميعا gaba ɗayansu اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون ita biyu ma uzula ilaikum mummune gaba ɗayanku ana umarta ku lalle lalle ku tsaya ku bi abin da aka saukar zuwa gare ku min rabbikum daga wajen ubangijinku wanda shi ke tafi da komai naku ubangijin shi ke tafi da komai naku آه، القرآن والسنة وأن شيء القرآن والسنة abin da aka saukar daga wajen ubangiji ya hada da qur'ani wanda shi qur'ani zancen Allah ne subhanahu wa ta'ala ya hada kuma da sunna wanda sunna aiki ne na Allah amma maganar an baro annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wannan ma'anar da lafzar sa amma dai gaba daya da abin da yake sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam da qur'ani da aiki ne daga wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya faɗar wani abu na addini ta gaban kansa duk abin da ya faɗa aike ne na Allah wa bayan duk anil hawa in wa illa wahayin yuha wa la tadru min duni awla la kuma cewa za ku bi wasu masoya ba Allah ba a ce kun samu su da za ku ce kun jibinta lamarin ku gare su yanda suka ce a yi za a yi yanda suka ce a bari a bari to ba ku ba wannan Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai wannan matsayi an ta zurin duni awliya'a الله هو الولي أي غير ربكم كم كنت ذاك لكي وانتنسوا مسويا ذاك زموكم ما يدلمون وكبريتوا ما أبنجي با تبيئونهم da za ku bi waɗannan wanda kuke jibintar fi ma'asiyati a cikin abin da yake saba wa Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda aka bi akan saba wa Allah to karshen da za a zo a haɗu da shi a matsayi na nadama a matsayi na nadama ya zamo da shi mai bin da wanda aka bin gaba ɗaya suna cikin mummunan hali na kuma mata abu da min dunin lahi a sabu jahannam an tula hawa da dora yanzu da mata zakaru irin yadda kuke karɓar gargaɗi kaɗan ne ana tunatar da ku koyaushe amma galibi ba kwa tsayawa ku gane abin da ake so a faɗakar da ku idan na tazakkartum haka tazakkuri lamattaba a gairahu domin da kuna gargaduwa hakikanin gargaduwa da ba yanda za a yi a ce kun bi wani Allah subhanahu wa ta'ala wa kan min qaryatin قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا لهم قائلون wa kan min qaryatin dawa akan samu al'ummu wato alƙarya uri da ahluwa ana nufin mutanen alƙarya wato shi yasa mijazi ne min idlaqil mahalli wa iradatil hali yawa al'ummu a halakanaha da muka nufi halakar da ita Allah ya nufi halakar da ita aran na ilaka aka nufi halakar da ita fa jaha ba suna azabar Allah ta zo mata azabuna bayata wani lokacin wasu al'ummin in an nufin halakar da su da tsakar dare ne azabar take zo musu sun kwanta kamar lafiya amma a wayi gari babu su an halakar da su azaba ta same su an hunka'ilu wasu kuma suna halin bacci da rana ana hutawa da rana an tashi lani lafiya ana komai ana ganin ai an kai amma Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko da azaba na'imuna bin zahirati suna yin bacci wakacin garji wato wakacin da rana ta take koko suna hutawar wakacin domin a tsantsaki ƙailula ga huta wadda ake a tsakiyar rana ko da ba bacci a wajen ko da ba bacci to a wannan ayar ake nunar da mu cewa kada wata al'umma ta ga ta kai gare lafiya ta ɗauka ai ta san kenan a'a ta yi a wannan daren kafin gari ya waye a halakar da ita ko kuma ka al'umma ta ga gari ya waye mata lafiya ta ringa ganin ai kamar ta kai ta yi kafin zuwan magarba an halakar da ita shi yasa koyaushe al'ummu su zama a cikin tunatuwa tabbatar suna bin lamarin Allah wanda yake cikin bin lamarin Allah to shine duk abin da ya same shi ba zai zamo kakani ka yi gare shi wanda zai yake na Allah to ko ma ne ne ya same shi shi ya tsira amma wanda yake ya bar Allah ta baraka wa ta'ala to ko da yana ganin ma komai na sa yana kaiwa ai yana cikin faduwa yana cikin babban faduwa shi ya sa kada bawa ya rodo da cewa ya ga yanzu lafiya bai san abin da gaba ta kusa ma za ta ba lalle ga mai ai magana ba gaba ta nesa gaba ta kusa ma bai san me za ta ba ta yi shi ya gama kenan ko an gama da shi kuma wannan da ake magana a kan al'ummu ba sai lalle al'ummu ba ko daidaiwan mutane yawa wanda yake ganin ya fanta lafiya ana sauraron gari yawa a tashi da harkoki amma ba a tashi da shi ba ya an ɗauke da yawa kuma wanda yake ganin garin ya waye da shi lafiya za a fuskanci harkoki a yi a yi in ya so a dawo a huta ko a kwanta da daddare ya zamo ina kunce kama gibe ba kwanciyar gida ba shi yasa koyaushe ba ba ya zama mai gargaduwa mai tunanin komawa ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda da iya ku shiryawa komawa ga Allah tabaraka wa ta'ala to a koka ka komawa masu zo maka aiki sai ya zamo abin san barka ne inna allazina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaikatu alla ta'afu wa la tahzanu antum bi dhanbi la shukru tu'adu inna allazina qalu rabbuna allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wa la hum yahzanun shi ya sako shi ba wa tsaya a kan istiga wannan a halaka na ha da muka nufin halakar da ita ba a lefi ko a rubutun mustafinmu alif da ake saba ko nunin tare da ha babbar ake hada su gora daya shi ya sa gyara ne a wajen halaka na ha inda zai sun ce za su bi rubutun mustafi ne sosai to wa hakkar wata kai ya ke ɗanki wakutan guda biyu ya ke ɗanki wakutan guda biyu لأنهما وقت الاستراحة وهو كثير دباي يهوتا ويقول عذاب فيهما أتي عذاب أتعفو أتكي أرزو يأكو بيتين مثلا أنا كان يشي زي هوتا أما أنا وقو هوتين يزو وقو عذاب أتي تسوك مصر أي ما غتم جاء علينا وما غتم هذا أي وان وقتم أن سوكت عذاب لأن أمون دددر وصل أمون دددر أكا لكتسو وصفا درانا أكا لكتسو suna ji suna gani amma halakar ta zo musu da yadda za su amma ta da da'awa ba to kuma koyaushe ubangiji su ana wata ala yana tunata da bayi a kan irin wannan al'umma muhammadiyya an yi alkawarin cewa ba za a halakar da ita ba irin yadda aka halakar da al'ummun da suka gabata amma da koyaushe hakan za su da baya a kan sun ringa ganin irin wani wani lokacin za su ji iska ta taso ta dangane da ruwa da sauran wasu garuruwan da rana tsaka za ta amma ina sai dai a gudu a bata sai dai a gudu sai dai ka ji ana shiga motoci ko ana shiga jiragen sama ana guduwa daga gare ta so da yawa sai zama ta bayyana ma ga waɗanda suke ganin sun fi kowa ƙarfi a duniya amma bayan da za su da ita sai dai a kwashe abin da za a kwashe in ba haka ba ta tafi da wani lokacin kuma da daddare ne za ta zo wani lokacin da ranar ne za ta zo ya za in Allah ya nufi guguwar da ruwan da ranar zai zo ba su nan in Allah ya nufa guguwar nan da ruwan da daddare zai za su zo ba inda za su dole ku zura wa ido a ikon Allah ido duk da awon ku bisa duk da awon ku menene sai da abu fa ba ta da da'awa ba abin da ya kasance magana da take fitowa daga gare su izza ahun ba su na lokacin da azaban nan ta Allah subhanahu wa ta'ala ta zo musu illa an qalu sai ko a ji suna cewa inna kunna zalimi a yanzu kan su sun tabbatar abin da suka yi a baya ba daidai bane sun zalunci kansu al-ayl i'tirafu bi budlani ma hum alayhi a ayyata wato ayyul i'tirafu din in an dauka da awa shine sunan a wato kana to illa an kalu an kalu din ya zama labarin ta sosai a ce an yi ikilafa in ku an dauka da awa shi ne labarin kana illa an kalu illa an kalu ya zama shi ne sunan sosai a ce an yi ikilafa saboda koyaushe mufassiru yana bin mufassaru al-irabin sa bibirlan mahmud alai sun yadda da bakin su cewa abinda za su ce kai sun san ba daidai ba ba sun ce ta hasura suna faɗa haka don nadama لعلمه لأن sun tabbatar أن الوقت ليس قابلا للاستغاثة شو أن وقت da ke ciki ba waɗacin da zai karba a taimaka musu ba ne ba magana taimakawa duk wanda azaba ta zo aiki ke nan yadda tura da ta gabata ake faɗa cewa idan ayar Allah ta zo ko azabar Allah ta zo to sannan ko an ce an yi imani imanin ba zai amfani ba يوم يأتي بعض آيات ربك يومئذ لا تنفع ولا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا فلا نسألن الذين ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين wani sanar wata ala ce lalle ka akwai rana na nan tafi wanda a wannan rana duk al'ummin da yake an aiko zuwa gare su to za mu tara su a tambaye su aiken Allah ya isa zuwa gare ku ko kasa da kuma aiken nan Allah ya kuka yi da shi ayyul umama za mu tambayi al'ummu an ijabatu limu rusula daga da suka bada amsa ga manzanni wa amalihim fi ma balagahu da aikin da suka yi a cikin abin da ya zo gare su daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala wala nas'alanna al-mursalin kuma wallahi sai mun tara su kansu manzannin an tambaye su yanda a can a baya ƙarshen suratul ma'ida Allah ke faɗa mai zuwallahu rusula fa yaqulu ma za mu jinka daga nan za a tara su a tambaye su ai san da aka ba ku kun kai da kuka kai wata amsa waɗanda aka aike ku zuwa gare su suka ba ku shi yasa ko a sai an yi tambaya akan wannan an yi iblal daga isar da aikin tawbihan lil kafalah tambayar da ake ga manzannin don ƙara yin kurusu ne ga kafirai wata azira da kuma ƙara azaba gare su da ƙara azaba gare su wai kiramin al'ambiya'i wal mumini don kuma girmamawa ga annabawa da mummuni don girmamawa ga annabawa da mummuni imam malik radiyallahu ta'ala an yake cewa balagani أن العلماء يسألون يوم القيامة أما تسأل عنه الرسل يا سامي labari cewa malamai za a tambaye su ranar alkiyama irin tambayar da ake wa manzanni za a tambaye su na hore muku ilimi ilimin nan na wani amma na girmama ku na hore muku shi to me kuka a cikin ilimin da na hore muku kun isar da shi ga al'umma ko kuwa ko kanku kun yi aiki da shi ko kuwa wato kana na kusan da alaihi ألا نقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين kana na kusan da alaihi ne wallahi sai mun fadawa su waɗanda aka yi aikin gare su labarin duk abin da suka aikata akan mun sani kuwa Allah zai ba da labari a kan ya sani a gabansa ba waye komi Allah yana ganinsa Allah yana jinsa wa ma ta komi fi shani wa ma ta zo min min qur'ani wa la ta'malu min amalin illa kunna alaikum shuhudan istufiruna fi على الأولى يقول لك أنه على كل شيء شهيد على المرسل إليه su wanda aka aike in zuwa gare su za mu bayyana musu wal mursalina da kuma su manzannin da aka aika bi ilmi za mu bayyana musu ko bisa sani da na kudiran nahum an ilmin bi ma fa'alu za mu ba su labari bisa cewa muna sani da duk abin da suka aikata abu ma'alumina ne ko abin da muka sani daga gare su kuma kunna ga'ibiyyan sanda su manzannin suke isar da aike ko sanda su waɗanda aka yi aiken zuwa gare su ake samun wasu a cikin su gaba ɗaya su shure aiken da aka yi gare su ki karba ko su kuma su su karba dai amma gashi gashi to a gaban Allah ne ba muna fake ba ne daga gare su sanda duk suke wani sanda bawa yake cikin kowane irin abu yake aikatawa to ya tabbata fa Allah yana nan tare da shi yana ganin fa'iza za ma halautar da da yawan falata kul halautu walakin kul alin ya rage mu don kaga kai kadai ne wata rana a ko'ina ne to ce ai kai dinnan ka samu zamowa kai kadai ka dauka cewa lalle akwai ubangiji wanda yake nan tare da kai ko yaushe kuma yana duban duk abin da kake aikatawa ba ku na galibi na da a fakirke daga gare su ba baya hafa alaina shekun min ahwani sannan tana a ce wani abu daga halayenmu ya koya wani abu daga halayensu ya koya a gare mu ba wani abu na halinsu wanda yake ya koya a gare mu da abin da suka boye da abin da suka bayyana da abin da suka yi kuskure kuskure to duk dai Allah yana jin su ba ku min najwa salafatin lillahi wa radiyo wal wazn yawma idhin wal wazn yawma idhin al haqq فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون والوزن أو بصحائف الأعمال وأن أنا أنسى مزن تتكا أكو جمالي wanda kuma kowanne a ciki akwai nassoshin da suka bayyana ko suka karfafa wato yadda mai jawhar kamar jihar su da yake faɗa batu yanzu kutubu awil a amalu akwai kauli da cewa takaddun da aka rubuta aikin ne za a auna shi ne tafsirin da shi shi abdullahi a nan ya tafi a kai saboda kamar ya fi rinja yanda wato shi ɗahir kwairun ma yake faɗa cewa akwai nassoshi masu yau da suke ƙara ƙarfafa wannan a ce wajen awon aikin nan ne takaddun ayyukan ake aunawa wace cewa wa kamlahu minan nususil walida ta tafatul bida ta filmin farida an mi ake mikidari makil basari فرجح تعالى لها من بشري أخرجه ابن ماجه والترمذي كان صحيح حسن المناجم وفي سيد بن هبان الزكي والبيهقي وسائل المستدرك wato akwai nasoshi masu yawa da suka zo da suke karfafa a ce takaddun aikin ake aunawa ina misali kamar kissa takadda guda da wanda yake a ware daga ga kuma wasu takaddun dari ba daya sassin da tara yadda yake a sirri ya ruwaito haka ma hakim ya ruwaito haka nan ibn hibbana haka nan ma malamin sa ibn mata duk sun ruwaito hadisin cewa a ranar alkiyama Allah subhanahu wata'ala zai ka za a kawo wani bawa nasa wanda ya yi ayyuka munana an kawo takaddun da aka rubuta ayyukan nan nasa guda 99 duk cikin takaddun nan 99 ba aiki kyakkyawa ko daya kuma kowace takardar a saboda ya ta hangenka ba za ka ji ƙarshen ta ba shi ya tashi wannan bawan har ya ba da kai yana ganin cewa lalle shi wuta za shi Allah ya tambaye shi to bawa na ba ka da wata ta cewa ba ka da wani abu da za ka yi ne ba wani aiki da kai ya ce shi ya ubangiji shi ba ba shi da komi sai ubangiji ya ce a akwai wata takarda sai a ɗauko wata takarda ba ta fi yatsa ba bata kai tsawon ya ba wadda ba komai a cikin da kai kalmar la ilaha illallah sai ba wa ya ringa ganin ka wannan takardu tasa'in da tara a ce da wannan yan guntuwa za a auna ina za ta sai Allah ya ce da shi a ai ka san nan ba zalunci ko me kai sai an sai an auna ba haka ake ba sai a ta takardar nan a dai kafin na ma'auni a sa wannan takardun tasa'in da tara a dai kafin na ma'auni sai wannan takardar nan yan guntuwa ta rinjaye duk waɗannan sai ta rinjaye irin wannan to wannan kaulin kenan wanda shi shi wallahi da ban da shi ya fara alfahari fil amal ko shi kadai ma ya kawo akwai kauli na biyu na cewa a ayyukan na bawa ake mai da su jiki su za a auna kamar duk sallar da bawaye duk wanda ya sha giya shan giyan da ya da sauransu da da ayyuka kyawawa ko ayyuka mummuna na kowanne jiki ake mai da su su ake aunawa akwai kauli na uku wanda yake cewa a'a gabar da aka yi aikin ita ce za a auna yadda hadisu alhaji masudin yake nuna wa kenan cewa sanar alhaji masud ya zai hau wata bishiya sai da ƙangamar nan ta buɗe to da yake siriri ne sabai wasu cin sabai ka da yadda kafa ta ta siriri ya kai ta ce ta yaro sai wasu suka dinga dariya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa da su wallahi a ranar alkiyama wannan maƙyangamar tasa ta fi nauyi daga dutsen uhudu a ma'auni a shekenan gabar ake aunawa kenan to shi yasa sai zan tutukan ne guda uku kowanne kuma da nasa hujja kowanne a ciki akwai hujjoji a kai illa iyaka dai wannan din da shi ya kawo na cewa ana auna takardun hujjojin da suka zo a ciki sun fi yawa limizan da ma'auni da holisani yana da harshe wa kiffata ne yana da tafi biyu kasta ma'i wal ali girman tafukan nan biyu ya kai kamar sama da ƙasa wanda ma'aunin nan guda ɗaya ne ko yana da yawa shi ne wato a wani wajen an faɗi guda ɗaya wani wajen kuma an faɗe su da yawa kamar a suratul anbiya'i wani sana wata ala cewa wani ra'ul mawazi na istan yau kiyama mawazi a she ma'aunan ne da yawa wani wajen fa'amma man sakulat mawazi no ko amma man haffat mawazi no a she ma'aunan da yawa wani wajen kuwa ma'auni ɗaya ake faɗa kama a nan to shi ne aka samu zantattuka hudu na malamai a nan yadda zai shi shau ɗanin fahimun mai ke faɗa a manzuwatul kubra في كونها مجموعة في الذكر أربعة أقوال أهل الذكر ذاك للتقييم أو تعدد أو أمة أو شخص أو منفرد وجمعها لتفسيرات الموزين هو الأصوب فيه فاسمعوني وجمعها لكثرة الموزون هو الأصوب فيه فاسمعوني yake cewa an samu zantuka audu akwai na kashe inda aka kawo ta jami'i don girmamawa ne na abu ɗaya ma in ya kai inda ya kai a iya kawo shi kamar jani wasu ta ce a dan daban-daban ne wasu wasu ce a yar nesa don kowace al'umma da nata ma'auni wasu wasu ce a duk wani nau'i na aiki akwai nasa aya ma'auna amma dai shau ɗahiru ya ce wato shi a abin da ya fi gani dangane da bincikensa shine cewa an kawo ta jan'i ne ba don ma'aunan suna da yawa ba a'a abinda ake auna wannan yake da yawa abinda ake ake auna wannan yake da yawa shi yasa sai aka kawo shi jami shi ne wajen uha da kasaratul mawzuni huwa al-asahu fihi fasma'uni al-ka'inu yawma idhin mai tabbata ne a wannan rana ayyama su'ali ranar da za a tambayi manzannin nan a tambayi al'ummu kuma alhaku wanda yake na daidai ne awo ne na daidai a sauyi madaidaici sifatul wazan alhaƙutin shi ne sifa ta wazan yau mai izin ɗin zarafin da ya shiga tsakani wato kamar labari ne labari ne ya shiga tsakanin mubtada da na'atin mubtada wal wazan alhaƙu yau mai izin a wannan rana ne za a ga awo na gaskiya kayo an yi awo na gaskiya a wani wajen to amma duk wani awo na gaskiya da aka yi bai kai kama awon da Allah zai ga ayyukan bayi a ranar alkiyama ba wajen zama wata gaskiya kamar ta kullum ma zai nuhu shi ya sa duk wanda ma'aunansa suka yi rinjaye ai mauzuna tuhu abin auna abin da aka auna malamin shi abdullahi ya tafi akan wannan fassarar ta shehu ɗari rukai rumma wanda daman yana girmama shi yana cewa malamin malaman su malamin malaman su su shehu abdullahi shehu usmanu sun yi karatu wajen almajiran su shehu ɗari rukai rumma wani ya sanatu su ne kyawawan ayyukansu faulayi ta hulun fi hulun ya zama kawon ayyukansa sun rinjaya a kan munanan ayyukansa to masu wannan sifar su ne waɗanda hakika suka rabauta alfahari zo na bin na zafi su ne da suka rabauta da tsira wata wadi da samun lada wa man haɓɓar ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بما كانوا بآياتنا يظلمون وما أقل واجبه وإن ما أولي أجل فكوتي تمنى واتيزمو بطرين جاية يزمو بانجر مونا أيوكا يافي فأولئك ما سوانا صفر الذين أكثروا أنفسهم سوني وانا في أفعال كاونا سو بتدبيرها إلى النار لأن ميدا كاونا الناس إزوا قوتا لما كانوا بآياتنا يظلمون saboda sun zalunci a cikin ayoyinmu da ake fada wanda aka faɗa masa magana ta Allah ya ƙi yin aiki da ita to ai ya yi zalunci ya yi zalunci ya zalunci kansa ba wai wani ya zalunta ba ya zalunci kansa ya zalunci kuma halittar Allah ya zalunci kansa ta dangane da ya ja wa kansa azab ya zalunci halittar Allah kuma ta dangane da cewa ya jawo musu musibu da banna a rayuwar duniya zaharar fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas bisa siri ha ila nari ta fuskar mai da ita zaɓi zuwa wuta da haka za su zama saboda sun kasance suna zalunci a ayyukan wuta ka zai da karatawa wa gairi ko wani haka kamar kin yin aiki mutum ya yi cewa nan a magana ce ta Allah amma Allah ya ce masa ya yi yake tare da cewa ya yarda magana Allah ce kaga ya zalunci kansa ta wannan bangaren bai karata ba ya yarda shi yasa ba mamaki a lahira ya tsinci kansa cikin azaba ko da yake dai in ya mutu mummuni to ala kulli hali ko ya shiga azaba ba makawa a ƙarshe za a tsere da shi tunda da da za a ce mummuni wanda yake ya mutu mummuni ya dawoma a wuta wa wazinu ka azibu ba da nirka ka kabiratan sumar kuludu mushtara wala kar makkannakum wala qad makkan مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد مكناكم ومن جزء حقيقة قوم تاني sai aka dawo bayan an kawo maganar lahira aka dawo kuma maganar duniya da yadda rayuwar dan adam ta faru a nan duniya da irin damar da aka ba dan adam a wannan rayuwa ta duniya ubangiji ya ce hakika mun ba ku dama kilari ya ku mutane a duniya ja'alna lakum makana mun sanya muku bigire taskunu na ku da za ku zauna au ja'alna ku mutabakkina ko mun sa ku masu samun dama ta sarrafa da biya ta fasheto an ba ku dama ku yi tsara yadda duk za ku yi a duniyan nan an ba ku dama ku tsara duk yadda za ku yi a duniyan nan an ba su ɗan adam dama ya yi mota ya yi jirgi na sama ya yi na ruwa ya yi na ƙasa ya yi ne ya yi ne ya yi ne duk wannan ba da dama ce daga Allah ta bara ko ta'ala wajen da lakum fiya ma'ash mun kaddara rayuwa gare ku a cikin duniyar nan an kaddara muku rayuwa a duniyar nan abubuwan ta ishu na biya sababba da za ku rayu da ita sana'o'i kasuwanci iri daban-daban hanyoyi dai daban-daban wanda ake samun abinci jam'u ma'ishatin ma'aish din nan jam'i ne na ma'ishatu almakulu da zai asiri asalin ma'ishatu abincin da ake rayuwa da shi wal mutaharraku allazi yuwaddi ilayhi ko kuma abin da ake riko a matsayin sana'a mutaharraku abin da ake ai mutahazzir fata wato daga taharrafa ne bi ma'ana idda hazzir fata damar riko a matsayin sana'a alazi waje ilaihi wanda zai sada zuwa abincin tunda sai an yi sana'a ne za a samu abin da za a ci abincin kalilan ma tashkuru amma duk irin wannan ni'imar da Allah ya yi muku abun mamaki daga gare ku ku yan adam sai zama kaɗan ne kuke tsayawa ku gode wa Allah tabaraka wa ta'ala akan haka din ma ta zo ne da takidin killati don karanta karfafa karancin cewa karancin ya kai inda ya kai fi ma salatu alaikum ba kwa gode min ba kwa gode wa Allah cikin duk abin da ya yi muku wanda malamai sai faɗa cewa shi shukuru istilahan shine ta'azimul mun'im da kaunihi mun'im wato yi shukuru a lugha kai shukuru a lugha shine ta'azimul mun'im da kaunihi mun'iman walau ala ghairi shakin girmama wanda ya ni'ima don yayi ni'ima ko da ko ga wani can da bai ne ni'ima to wannan shine shukuru a lugha amma shukuru istilahan shine sarful abdi jami'a ma an'ama Allahu bihi alayhi min akalin wa ghairihi ila ma hudika li ajli bawa ya sarrafa baki dan abin da Allah ya masa nima da shi hankali ne ko wannan sa ya sarrafa shi zuwa abin da aka yi wannan abin domin duk wani abu da Allah ta sarrafa shi ba inda Allah yake ka sarrafa shi ba to baka gode wa Allah akan wannan ni'imar ba baka gode wa Allah akan baka wannan abin da yayi ba shi yasa ko ne na Allah ka sarrafa shi yanda Allah yake ka sarrafa to samun haka daga mutane yana da karanci kwarai ita ma dai wannan ayar wajen rubutun da abin nan wala kad makkan nakum a hada yake ko da nuni da kaula su wajen Allah lakum fiha ma'aish shi ma da rubutun Qur'ani gora ɗaya ake rubutawa ko gora ɗaya ake rubutawa ba alif saki bane to galila ma tashkurun wala kad khalaqnakum ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين ولقد ثم نفتح سنة أبنجي يفتكر على أكل النعم bisa asalin ni'imomin da ya gabawa shi ne al'ijazu min al'adil samar da bawa daga babu wa samar da bawa daga halin babu Allah tabaraka wa ta'ala dole a yadda cewa Allah subhanahu wa ta'ala ni kauli ya faɗakar akan wannan da yake wala kad khalaqnakum hakika mun halice ku ai abakum adama da farko mun fara halittar ubanku wanda shine asalinku shine annabi adam ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam ina an halice shi daga yunfo gaira musawwal ba mai turantawa ba da yunfon ne kawai aka haɗa wanda za a yi annaba adam daga gare shi sun musawwal na sannan ko daga baya aka turanta ko aka turanta shi kansa annaba adam din ya zamo jiki ga yadda yake ga wajen ido ga ido ga baki ga ne duk sauran gabobi din kuma kuma 'ya'yansa aka turanta ku fi zahari adam a bayan annaba adam sun makula bin mala'ikat sannan kuma muka ce da mala'iku wasu dori adam gaba ɗayan ku kun sujada ga annabi adam wanda wannan girmamawa ce babba aka yi ga jinsin mutum mala'ikun nan duk ɗaukaka su wajen allah amma aka ce su nuna girmamawa su nuna biyayya ga mutum ga ɗan adam da umartarsu su sujada ga annaba adam fasajadu mala'ikun nan ko duk suka bi umarnin Allah illa iblis amma shi iblis wanda yana bauta wa Allah tare da mala'ikun iblis abin da yasa aka faɗi shi tare da mala'iku don yana bauta wa Allah tare da mala'iku bari ma akwai wakafin da shi ne jagorarsu a wajen ibada amma kuma saba wa umarnin Allah ya jawo ya komo abin la'antu akwai sanda a halara ta Allah a zahiri ba mai tsayawa da bauta ga Allah kamar shi Iblis amma kuma saba wa umarnin Allah ya jawo masa ya koma matsayin da yake a ba Iblisu lam yasjud li Adam fa auqa ahu takabburu fil ma'asi la yakun sajid bai zamo daga cikin masu yi wa masu yin sujjadar nan da aka yi umarni ba ga annabi Adam قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من دين قال تعالى له من سبحانه وتعالى يسيد شيء يسيد إبليس ما منعك ألا تسجد wajen hujja ce wani dalili ne kike da shi da ka ce kai din nan ba za ka yi sujjada ba ki zama ko ka uka tiri da ni ma halittun ka in ne nake kai sujjada ai an tasjira wato ladin kabza ida ce me ya hana ka kai sujjada wala rajidatu zaɗin za'ida ce littafi da zan tafi da shi yasa malaman nawa suke cewa la iri uku ce ko akwai la nafiya akwai la nafiya akwai kuma la za'ida iyaka la ke nan guda uku ba ta zo ko dai ta zo nafiya wadda a wani gurin sai ta aiki kama aikin inna ko a wani wajen kuma ta aiki kama aikin kana ita nafiyan nan wani wajen kuma ya zamo gaba daya ba kama wani aiki daman da in ta yi aiki dan kama ne tunda latin nan harafi ne wanda yake gama gari mulla nafiya harafi ne wanda yake gama gari domin kuwa yakan zo tare da fi'ili yakan zo tare da suna yadda malaman na ko suke zamowa yadda malamin nahu suke faɗa harafi in ya zama ga magari to baya aiki sai fa in yayi kama da wani mai aikin ko wata wal harfu la lahu alamatu wa ma hussa bi fi'lin amilu aw bisuma siwahu la ya'malu illa in shari in sha Allah dan fado yake faɗa a baharul yadu ko wal harfu la lahu alamatu wa ma hussa bi fi'lin amilu aw bisuma to la nahiya ita wannan da yake do daman ba ta zuwa sai da fi'ili to shi yasa ita tana aiki la za'ida ko kamar wannan kenan shine to la uzil fi takid la dinnan an kawo ta ne dan ƙara karfafawa au makan raka ila adam sujudi ko ko la din a ce ba za'ida ba ce sai a sauya fassara ita ce fassara da aka fara kawo me yasa ka fi yin sujjada menene ya bukatar da kai zuwa kace ba za ka sujada ba zaman ka kokacin da ni Allah da ne ka nake ke sujada dalilu wannan hujja ce ala anna mutlaq al-amri duka cewa idan aka kawo umarni bisa idlaqi ba wani kaidi lilu tudi yana nuna cewa lalle ne a aikata wannan umarnin wal fawri kuma wato akwai saɓani akwai da sai a mana kula amri lil manduri akwai wajen zantuka guda goma sha ɗaya akan wannan ko guda goma sha biyu ma inda zalin zalibi ne sai ya kawo su a kokan misali ko akan umarni wasu dai sun ce na fa'idantar da wajen su kai tsaye ɗaya daga cikin hujjojin su kamar wannan aya tunda idan da ba don ya fa'idantar da umarni ba ai ba za a raraukanci iblis ba akan me yasa bai bi umarnin ba walfauri kuma cewa yana zuwa ne don gaggawa wasu suka ce a shi umarni wato ba baya hukunta cewa lalle sai an gaggauta zuwa da abin da aka yi umarnin da shi amma dai wajen malikawa kamar sun karkata da kauli da cewa yana nuna gaggauta cewa gaggauta zuwa da abin da aka yi umarnin da shi inda za a ga mai mutasar yana faɗa a babin sujada tilawa cewa wa su kala wa su masari ta kara ruha in kara da hirma wani almajiri ya ce asalin masara shi ne ana bukatar shi ne karatu ya maimaita sujada tilawa ya maimaita hirufin da take akwai ta a ciki to saboda ne saboda gaggawa idan da an tafi bisa cewa umarni baya hukunta gaggawa ai da sai a ce kenan ba sai ya maimaita ba amma saboda ya hukunta gaggawar shi ya sa ya duk wanda suka tafi akan cewa al'amuru yufidu takarara to sun tafi akan cewa yufidu fauriyata wasu aluhu littauri tambayar da aka yi wa iblis dan a yi masa ƙorusu ne wa izari mu'anadatihi da bayyana taurin kansa bilfahari irin yadda yake taurin kai da nuna isa alfahari fi kauri inda yake kara iblis ya amsa wa Allah da cewa ana haihu min ai wanda kake in wasu jada ni dinnan na ki shi ni dinnan na ku wanda kake in wasu jada halakata ni min narin ni ye hujja yake ai saboda shi dinnan iblis an yi shi ne daga wuta wa alakta wa min shi ko da kake uwar sujjada shi ada ai kai shi ne daga yambo shi ajiya ka ganin sa wuta ta fi daga yambo a da san cewa ita wuta cinyewa take shi ko yumbu ne ne yake har abu ya ninninka in ana so shuka ta yi kyau a sa ta a za ta shuka sa ta a wuta ba gona irin za ta yi ba ko za ta yi da shi za ta rufe a wuta ba gonawa zai ba amma yi kofa a shi ne za a shuka a shi ne za a yi da shi a ga abu ya ninninka ya ninninka a shi ita wuta ke nan ba ta kai yiwu ba malamai ke cewa wanda biye kiyasi kiyasi ba ta ce to asalin abin koyinsa iblis ya yi koyi ne da iblis domin iblis ga shi ya yi wani kiyasi kiyasi wanda yake bacece amma kuma wannan ba wai ya hukunta cewa kiyasi wanda yake daidai sai a ce ba hujja ba ne a kiyasi ma wanda yake daidai wanda yake daidai shi wannan hujja ne kiyasi da yake ba daidai ba shi ne ba hujja ba zahiri ya ba kamar yin nazu zahiri yana kafa hujja shi da wannan ayar a kan cewa duk wani kiyasi ma ko nawa ya batacce ne kar da waye batacce ne ga nasu alam tara anni zahiri wa annani alama bada hatta ya kuma dalilu dalilu zahiri yake yana kawo hujja ne akan ganin sa cewa shi ya fi wa ko jahal wannan jahilci ne daga iblis da na wulan ilahi bil amira domin shi a nan bai dubo waye umarnin ba balil mamura lahu sai za a duban wanda aka yi umarnin domin sa shi ko koyaushe mutum ko halitta ya dubi wanda ya ba shi umarni ba wanda aka yi umarnin gare shi ba Allah ya ce ka kyautata makoci to kaka ce ba za ka duba ka ga waye ya makocin naka yake ka dubi cewa umarnin na Allah ne Allah ya ce a kyautata wa mace a kyautata mata Allah ya ce a biyayya ga miji a biyayya ga miji ka a duba a ga yau wannan wannan shi ne zan bi shi wannan zan bi shi a a ai ba shi ne yake ki bi shi ba Allah da yake kuma za ki koma gare shi shi ne yake ki bi shi ko yaushe haƙƙi a dubi al'aliyar lal mahuru lahu wanda ya umarni ba wanda aka yi umarni domin sa ba wanda ya su mahannasi wannan kiyasi ne iblis ya kawo tare da nasi shi ko kiyasi in akwai nasi ko kuma masuru ana mai da shi ba a yi kiyasi sai inda yake ba nafsi amma matuƙar akwai nafsi to ai dole a tafi zuwa ga nafsi wato irin wannan in kiyasi ya saba da nafsi shine ake kiran fasada malaman fiƙi sulhu fiƙi ya suke kira fasada da ita da ko wal hulfa wal hulfa lin nafsi aw jama'in da'a fasada li ikbari kullu man wa'a idan roƙi ya zo amma zama ya saba da nafi ta irin wannan shi ake kira fasidul itibari kiyasi wanda yake fasidul itibari ko kuma ce kiyasi ya saba da ijimali wata sunan bil'akal ganin kyan abu ne ta fuskar tunani na hankali kadai buho fasidu haka ko abu ne ba ce hankali bai kaiwa ga gano kyan abu shari'a ce take kaiwa ga gano kyan abu kala shi ba ta yadda yake a wajen ahli sunnati kenan ba wajen mutazilawa ba mutazilawa suna ganin cewa alhusnu wal qubhu aqalil kyau da muni din an hukunci ne na hankali inda jalaluddin suri yake faɗa a kaukabar tsari sun mahidabullahi بالإنشاءات لك بفعل من كلف حكم فالأحق ليس لغير الله حكم أبدا والرسل والحكم إذا ما ولد وفى الكمال أو نفور الدرء ورده أتلي وإلا شرعي بالشرع لا لا بالعقل الشكر المنئم أبو وقرن الشرع لا حكم لمي يتي وفي الجميع حالف المعتزلة وحكم العقل قال
فما يكون لك أن تتكبر فيها فخرج إنك من الصاغرين قال تعالى له وين جئت بإبليس لأن يا بعد وأنا أمسى تاسع هذه منها to abin da ya rage gare ka ka sauka daga aljanna ko ka sauka daga sama min aljannati ko dai ka sauko daga aljanna aw min samawa ko ka sauko daga sama amma ya kunu laka an ta kabbara biya dan aljanna ko sama ba wajen zama ba ne ne mai girman kai ba zai yi ba gare ka a ce kana zaune a aljanna kana girman kai ko kana zaune a sammai kana girman kai fa inna ha makanul khashi'il mudi domin ita aljanna ko ko sama bigire ne na mai tsoron Allah mai biyayya fi wannan kenan yake nuna mana anna takabbura cewa girman kai la ya bi ahlul jannati bai dace ba da yin aljanna gaba daya in mai girman kai to yayi sallama da aljanna wannan zalisa haka nan ma yayi sallama da duk wata daukaka Allah baya daukakawa sai ma abota kaskan da kai musamman kaskan da kai ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan iblisa wannan ya kunshi cewa iblis dorida an kore shi daga aljanna da takabbur don girman kansa ya nufi da rage sun sujudi ba wai dan ya bar sujjadar kawai ba ba dan ya ya bar sujjadar ne kadai aka kore shi ba a girman kan da yake nunawa cewa shi dinnan ya fi wannan ya fi wannan shi ya sa aka fito da shi daga aljanna a haruci ubangiji yake da iblis fita in na kamar kajin hajji ya kai kana da kaskantattu yamman a hana hullahu kana ce wa'inda allah ya mai da su kaskantattu da takabburi don nuna isarsu da ji da kai da suke kala alaihi salam wanda allah alaihi salatu wasalam yake cewa man tawara alillahi rafa'ahullahu wanda zai nuna kaskan da kai dan Allah to ba makawa sakamakon da zai gani Allah zai ɗaukaka shi wa man takabbara wa ra'ullah wanda ya nuna girman kai ko ya nuna isa a wa ra'ullah to Allah zai kaskanta shi Allah zai kaskanta shi kuma wanda kaskanta da kai ko da shi kansa ba ɗaukaka shi ba to a ɗaukaka nasu a ɗaukaka nasa da ita mamaki ce a kagawa da ya taso su kulla mana sa bunƙasa yake to lokacin aka bincika daga can baya ne aka gado dalilin yin haka an samu wani nasa ko mahaifi ko kaka wani mai ƙarfin da kai da Allah Allah ya nufin sai ya ɗaukaka shi a cikin zuriyarsa haka nan kuma duk wanda ya nuna girman kai to ko shi yana ganin yau ya gama lafiya to an sai an nuna masa kaskanci ko a zuriyarsa ko a zuriyarsa ne da awa ko tuci a kai ka gama lafiya amma kuma ba da kai kyau ba na ka ya zama kaskantacce ɗan ka ya zama kaskantacce a baya ko jikan ka ya zama kaskantacce kala kala sai iblis ya ce an zan ubangiji ina roƙon ka to tun da ka ce sai na sauka daga sama ko sai na sauka daga aljanna amma ka saurara min ila yau a suna a shirni ka saurara min ka jinka samun haɗi zuwa ranar da za a tashi halitta ayin nasu ranar za a tashi mutane ne allah a tu'ajjila hukumati don haka ce yanzu ne za ka yi min azaba yanzu kansa ya san ya cancanta azaba wajen allah amma kuma ya tsaya neman a saurara masa saboda dalilin da zai fada nan gaba. Bala. Wani ya ce da shi zai ka zai saurara ma kai kana cikin wanda za a saurara wa. Wafi yato umra a wata aya ila ne lokacin ma'alu. Amma fa kanka ɗauka za a saurara ma har zuwa ranar da za a tashi halitta. A'a za a saurara ma zuwa ranar wakacin sananne. ai wakatan na fatil ula ai zuwa busa kako ta farko shi iblis abin da yake bukata kan ma a ce ya mutu gaba ɗaya sai san da za a tashin alkiyama sannan a ce za a yi masa hisabi ko a kai shi azaba da za a kai shi ubangiji ya ce a ba masa ya kai ma sai ka mutu amma dai za a saurara ma sai san da ya zama kowa ma zai mutu sannan ne kai ma za ka mutu قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم قال إبليس يتي أدبان الله فبما أغويتني tun na yi rantsuwa tun da dai kai dinnan ka ce kafar da ni tun da ubangiji ka ce kafar da ni bi ibrahim ne ai saboda tun da ka ce kafar da ni wal ba'u lil qasam ba ɗin ta rantsuwa ce a wani sanadiyar ta koko ta zo ne don sanadiyya ba ta rantsuwa ce saboda ɓadda nifin da kai ba za su daki bani adam tun da ta ɓadda ni saboda mutum don na yin sujada ne ga mutum kafar da ni kake cewa zai ana rijibu ni jefafe ne to ba za ka ji lagau da na wallahi sai na zauna yau ga bayan nan naka mutanen nan jawabin tsakai jawabin rantsuwa ne in an ce bacci rantsuwa ce ko kuma wato jawabin na rantsuwa ce safafiya lamun ya shirar a kai sura da kan mutane a kan duk wata hanya ta kawai da take tsaya sambal duk wata hanya ta kawai da take ta daidai to sai ne kokarin na ga na hana mutane binta ai tariqal muslim ne ka ai wata hanya da za ta fada zuwa gare ka ai na cikin janna ai zan yi kokari fi idwa'i a cikin haddasu zan yi kokari iya sa iyawa ta in tabbatar din na haddasu summa da hatiya na لهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين sun mala'afiyar nan sannan iblis ya ce wallahi zan je wa mutane zan je wa ɗayan adam min bai na ji in kan daga gaba in akwai damar in je mutu gaban to ta nan ne zan hake musu wa min halbe in ta nan ya gagare ni to zan dawo musu ta baya wa ana imani in ta nan ma ya gagara to zan zo musu ta gefen dama wa an shama'ili in ta nan ma ya gagara to zan zo musu ta gefen hagu ainihin kudu da haka a ta ko ina zan je musu ba abu da abu an su yake in tabbatar na hana su daga zin tsarin kamar da yake kama abuwa sha'anin gudda yadda daman tsarin dan fashi kenan duk wani dan fashi to iblis shi ne kan gaban domin sha'anin da yake yin fashin ya fi komai daraja dan fashi yakan yi fashi ne ya kwace dukiya wata lokacin ma in ya banna ya raba mutum da ran amma shi iblis fashin da yake yi allah yake raba bawa da shi yana raba bawa ne da allah tabaraka wa ta'ala sai ya sa saboda masa azaba wajen wannan ya sa duk wani dan fashe to iblis shi ke gaba da shi a wajen wannan fashin da yake wala yastadiu an yati yahum min fawqi amma iblis bai da damar ya zo musu ta sama wayahu lahum min rahmatillah a ce ya tsare su daga rahmar Allah to wannan bai da dama wala tajiru aktharahum shakirin za ka samu mafi yawan su ba sa gode wa ni'imomin da kake yi musu laka ba masu godiya bane gare ka za ka samu mafi yawan su ba sa godiya gare ka alani anika bisa ni'imomin da kake musu Allah ta yi amta alai wadda kai ni'ima da ita a gare su قال فخرج منها مذءوم قال خرج منها كن قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين تعالى ubangiji yake da iblis ko khuruji na ka fita daga aljanna ko ka fita daga sammai mazmuma kana abinci mamkutan abinci madhuran abin nisantawa mu adan ne rahmati abin nisantawa daga rahama kenan tare aka nuna wallahi duk wanda ya yadda ya bi ka a cikin mutane duk wanda ya biyayya gare ka a cikin mutane min nasu daga mutane to da Allah Allah jahannama rantsuwar da nake shine wallahi sai na ci wuta minkum daga kai da su ajma'in gaba daya Allah ya yi ya riga ya yi rantsuwa cewa sai cika aljanna zai cika wuta kuma shi ya sa dole kalmar Allah ta tabbata wata ma kalmar rabbika la amla amla jahannama min al-jannati wan nasi ajma'in aininka kai da kai da zuriyatika tare da ƴaƴanka wa min an-nas da kuma sau mutane
ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا Mhm.
فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين wato wannan faɗakarwa ce kuma ta bawa koyaushe ya cikin ya zama cikin gudun shaida yana guri da yawa Allah yake faɗa mana an maimaita wannan kissa a gurare da yawa a Qur'ani don ya zama koyaushe mutum ya ringa tunani game da shaida shaidan din nan ya kai dan rashin kunyarsa a gaban Allah yake rantsuwa cewa sai ya tabbatar kai baka kai ba to mutumin da ya rantsuwa a gaban ubangijin ka cewa sai ya tabbatar baka kai ba ai ya zama wajibi a kanka tsawon rayuwarka ya zama kana shiga taitayinka daga gare shi shine Allah subhanahu wa ta'ala yake fara inna shaytana lakum aduwwa fattakhizuhu aduwwa alam ahad ilaykum ya bani adama Allah ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa ya adam muta ce kuma kai adam uskun anta wa zawjuka aljanna da kai da matarka ku zauna a aljanna fa kula min haythu shi'tuma ku ci daga duk inda kuke so komai na aljanna an muku izini ku ci amma wala ta kada faha zai shagar ko wannan bishiyar kan ku ce za ku sace ta fata kunan da zalimi da yin haka sai ku zamo daga wanda ta zalunci kawunan su ba ku ba ku sata wannan bishiyar amma bayan ita komai na aljanna ba wani abu da aka ce an tsare ku da ba ku yi amfani da abin da ku yi so ku yi amfani da shi لهما الشيطان ليبدي لهما ما ولي عنهما من سوآتهما وقال ما لهيكما وقال ما لهيكما ربكما عن هذه الشجرة إلا إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين kan kusurar ma shaidan shaidan ne ya yi wasu wasi gare su shi mufassiru shi wa ya tafi zuwa cewa lamun a nan wato yana nan bisa asalin ma'anarsa bi ajalihi ma amma ko wanda suka ce lamun mai ma'anar ila ne kamar an ce fawon sosa ilayi ma ne shaidan ya wasu wasi gare su fa'alar wasu wasata ya aikata wasu wasi wani sosa ta ce murya boyayya liyubdiya lahuma zira don ya bayyana gare su da ikwa ihima ta fuskar afkar da su filma ta cikin saba wa Allah ta fuskar dora su akan yadda za su saba wa Allah da ta haka din ya bayyana musu ma wuriya al'umma abinda aka ɓoye daga gare su min sau'ati ma daga al'aurarsu aurati ma al'aurarsu واللام للآجبة وأن وتريد ليبدأ للآجبة لام الآجبة شيكون اللهما وأن للتعدية لا يتكلمون التعدية نمكو وقال لا تقول لامي أكو آيانكو إذا نفرقو مفسر أنا يقطع كان سؤال التعليل أما سؤال بس أنت معنى الإلهي شيني نفوصوصا لهما na biyan kulli rubudiya shi ne aka ce lil'ajibat shi ko na ukun shi ne lahuma lahuma wannan lamun shi ne ta'adiyat lami yakan zo don ta'adiya rubudiya fi'ili ne wanda yake ta'ada ga mafuli daya to amma ana ana son mafulan su kai biyu mafulin nasu anan shi ne ma'adin mawuriya ma'adin ita ce mafulin to zama da ana so ya sa ta gaba kula biyu shi ya sa makulin na biyu shi ne kuma aka sa lani aka ce na kuma don ya bayyana musu abin da aka boye daga al'aurarsu dalil wannan yana nuna mana alaƙa da bai tashi al'aurati akan cewa abu ne mai muni a buɗe al'aura buɗe al'aura abu ne wanda yake yayi muni walau fil halwaji ko da ko mutum shi kaɗai ne ba kowa bila da wurata inda ba wata larura za ce ta kama abu da laura ba haka ba zai dace ba wakala nake cewa da su iblis yake cewa da annabi adam da matarsa hawa mana kuma rabu kuma an hazin shari'ar ba wani dalilin da zai sa ubangijin ku ya ce ba ku ci wannan bishiyar illa kara haka an kuna malakai ne sai dan ba son ku zamo kamar mala'iku allazaini la yattira ni an zikirihi wanda ba sa kasala ba sa yankewa daga ambatan Allah wala ta jani ilal akali ba sa bukata zuwa ci wala wajibi da abin da yake ya lirunce wace akwai sana'a malikai abin da ya sa Allah ya ce ku ce iblis yake faɗa wa annabi adam da hawa dan ba ya son ku zamo salakai ai in kun ci wannan bishiyar za ku zamo kamar salakai aw takuna min al-khalid ko ku zamo daga wanda za su dawwama fil jannati a aljanna wa qasamahuma
وقاسمهما إني لكما لمن ناصحين wata kama ma iblis ya rarrar cewa annabi adam da matar samuwa da allah in ni hakika shi dinnan wai nan malamin nan nasu yin nasiha yake musu ku tabbata ni dinnan nasiha nake faɗa muku shi yasa ake cewa da mutum ya zo ma yana ma dan tsarar sai ba lallai fa gaskiya yake ba dan ka tuna ubanka annabi adam da haka aka zo masa an zo masa ana rantsa-rantsan cewa eh lalle lalle abin da ake faɗa masa gaskiya amma a ƙarshe aka zira shi fadar yadda za a faɗa fadar lahu ma ne burorin da su manan nan ne su manan ko fadar lahu